بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يوم 27 ga watan jima'adar ula hijira tana da 1444 wanda ya dace da 21 ga watan 12 miladiya tana da 2022 za mu shiga darasin sira a littafin ashika faslun wa amma wuƙuru aƙalihi haka ne? amma wuƙuru aƙalihi cikan hankalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa zaka'u lubbihi da kuma kaifin fahimta na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa quwwatu hawasihi da kuma ƙarfin madosanan shi in aka ce hawas ba akwai guda biyar ba ji da gani da ɗanɗano da sauransu to ƙarfin wa'annan abubuwan da manzon Allah yake da shi wa fasahatu lisanihi da kuma fasahan harshen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa atidalu harakatihi da kuma daidaituwan harakokin shi gaba ɗaya duk wani harkan shi yana yi a bisa daidai ne wa husnu shama'ilihi da kuma kyawun ta'adojin manzon Allah kyawun ɗabi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to idan mutum ya lura da wayannan abubuwan falamir yata ai babu shakka zaka gane annahu cewa shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ka gane cewa kana a aƙalan nasi ya zamo shi ne mafi hankalin mutane duk wani mai hankali manzon Allah ya fi shi hankali wa'azkahun kuma shi ne mafi kaifin su wajen fahimta duk da yanzu ka duba qur'ani a karba daya ya isar da qur'ani ne bai taba kuskure ba wannan kadai ai ya aishe ka ka gane cewa ya fi kowa kaifin fahimta a ce kawai kamar qur'ani nan komin girman ainihin abin da za a saukar ana saukarwa ana gamawa manzo Allah ya fahimce shi zai isar kamar yadda Allah ya ce ba rage ba kare kaga shine azkahum kenan wa man ta'ammala wa man ta'ammala tadbirahu wanda ya lura da shiryawan al'amura ba waɗin kalki al'amarin tadbiro shiryawan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yadda yake shirya amra ba waɗin kalki wa zawahirihim al'amarin ainihin baɗinin halitta zahirin halitta gaba ɗaya da yake shirya al'amarin su wa siyasatul ammati wal khasati da kuma ainihin tafiyar da ainihin amawa da kasawa gaba ɗaya manzo Allah ya jagoranci mutane da amawa da kasawa gaba ɗaya idan mutum ya lura da irin yadda ya tafiyar da su ma ajibi shama'ili tare da ainihin abun mamaki na ɗabi'un manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa badi'i siyarihi da kuma makayantan ainihin halaye na sirori na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tunda duk abin da za a gaya ma na manzo Allah sai ka ya kayatar da kai ba taɓa samun irin nashi ba fadlan yace ballantana ma amma a fadahu abubuwan da manzo Allah ya kwararar min ilmi na ilmi wa qarrarahu da abubuwan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da shi min shar'i na shari'a duna ta'allumin ba tare da koya ba wannan ilimin da manzo Allah ya kwararar da shari'ar da ya kafa din ne ya tabbatar kaga ba wajen wani ya koya ba sannan dole ta'allumin sabaka ba tare da koyo da ya riga kafin ya zo ya tabbatar nan ba wala mumarasatin kuma babu wani gogayya da ya je a ce ai wani ya gogo ai ya bari akan kaza to shi manzo Allah babu wannan gogayya taqaddamar da ya gabata wanda wai sai da ya kware akan abin sannan ya zo yayi wala mudalatin lil kutubi minhu kuma babu wani mudala na littafai minhu daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wani ya duba ya yi nazarin littafai ya ga yadda ake tsara shari'a yadda ake kaza yadda ake kaza sannan ya zo yayi ba to duk mutumin da ya lura da ainihin wa'annan abubuwan ta ga lam yamtani mutumin ba zai yi shakku ba fi rujhani aqlihi cikin rinjayen hankalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan lam yamtari din mutalikin shi ne man ta'ammala wanda ya lura da wayannan abubuwan to lam yamtari ba zai shakku ba fi rujhani aqlihi cikin rinjayen hankalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu kubi fahimihi da kuma boruwan fahimtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam li awwali badiyatin a farkon barakuwa nan ce barakuwa ma'ana fara daya daga gane ko kuma daga fahimtar wayannan abubuwan ba tare da sai ka tsaya ka yi tunani ba za ka tabbatar da manzo Allah hankali shi ya rijaye na kowa sannan kuma fahimtar shi ya boru ya fi na kowa barabuwa barabuwa ba na cewa barabuwar baki ba mai barabuwar baki shine wanda daga ka faɗi magana zai miyar ma da hamsa ba tare da tunani ba kuma zai faɗa ma daidai abin da ya dace ya miyar ma da shi din shi ake cewa barabuwar baki ma'ana magana kamar yana raɗe ne a bakin kawai daga an bukata sai ya fitar kawai to shi wannan barabuwa din ma'ana farar ɗaya take daga mutum ya duba wayannan abubuwan ba tare da tunani ba kawai ya kamata ya tabbatar da manzo Allah yana da ya fi kowa rinjayen hankali da kuma boruwan ainihin fahimta.
Mana nongima Hmm?
Mana nongima.
Mana nun to shi ne. Wa haza to kaga wannan mimma la ya hataju ila taqriri yana daga abin da baya bukata zuwa ga tabbatar da shi saboda bai ji ta haƙuƙi saboda tabbatar shi wannan abubuwan da aka faɗa baya bukatar shi an kama hujja ko a aya ko a hadisi ko a ce hujjojin mu kaza ai abu ne wanda dama tabbatacce ne ya tabbata wa qarqala wa habu bin munabbih haqiqa wa dan munabbih ya ce wa dan munabbih din nan tabi'i ne jalil tabi'i ne wanda ya karatu a wajen sahabbai kuma Allah ya marbaiwa ya karanta littattafai saukakku ga annabawa littattafan da Allah ya saukar to shi ne yake ba da labari ya ce qara'atu fi ahadin wa saba'ina kitaban ya ce na karanta littattafai saukakku daga Allah littafi saba'in da ɗaya wajattu fi jami'iha sai na samu a cikin baki dai littafin da na karanta annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam arjahu nasi aqlan shine mafi rinjayen mutane wajen hankali wa afdaluhum ra'ayan shine mafi fikin su wajen ainihin ra'ayi a duk littafin ban samu khilafa a kowane littafi ba a cikin littafan nan gaba ɗaya na kowane annabi ne gaba ɗaya littafan nan sun tabbatar da annabi ya fi kowa rinjayen hankali wa fi riwayatin ukura a cikin wani riwaya daban kuma yace fa wajadtu da na karanta littafai 71 nan sai na samu fi jami'iha a cikin baki ɗaya littafan gaba ɗaya annallaha ta'ala cewa Allah maɗaukakin sarki lam yuqbi jami'an nasi bai ba wa baki ɗaya mutane min badi duniya ilan ibaiha tun daga farkon duniya har zuwa ƙarshen duniya min al-aqli Allah bai ba wa kowa daga cikin mutane hankali ba fi jambi aqlihi idan an gwada shi da sasannin hankalin manzo Allah an gwada shi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam illa ka habbati rabbin min bayni rimali duniya sai dai kaman kwayan yashi ne daga ainihin yashin duniya gaba daya hankalin kowa in ka gwada da manzo Allah kamar na wannan din kwayan yashi ɗaya ne na manzo Allah shine yashin duniya gaba daya kaga babu gwaji kenan wa qala mujahid mujahid yace kana rasulullah shine zaka ji wani alburda yana cewa min nuqdatil ilmi aw min shaklatil hikami shi manzo Allah kaman digo ɗaya ne a cikin ilimin duniya ilimin sauran ainihin gaba ɗaya ilimi kaman wani digo ne daga cikin ilimin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa kana mujahid mujahid yace kana rasulullah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idza qama fi salati in ya tsaya cikin sallah yara man kalfahu kama yara man bayna yadayhi yana gani a bayan shi kamar yadda yake ganin gaban shi manzo Allah in ya tsaya sallah kaga ba inda zaka nutsu kamar inda kake sallah balle ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai tsaya ya nutsu amma kuma yana ganin bayan kamar yadda yake ganin gaba ba bambanci duk abin da yake faruwa a baya kamar yadda ka san abin da yake faruwa a gaban shi haka yake gani wa bihi fustira qawluhu ta'ala yace da wannan ne ma aka fassara fadin Allah madaukakin sarki da yace wa taqallubaka fi sajidina da jujjuyawanka a cikin masu sujada kaga kenan ana sallah masu sujada nan gaba ɗaya masu sallah kana ganin ta ko ina kana ganin kowa wa bil muwadda an ruwaito a littafin wanda na imam malik anhu daga gare shi alaihi salam manzo Allah tsira da abincin Allah ya tabbata gare shi yace wa inni la arakum min wara'i zahari manzo Allah mu wanda imam malik ya ruwaito cewa manzo Allah ya ce ni fa ina ganin ku ta bayan bayana muna sallan nan kar ku goyi na fuskanci alƙibla duk abin da yake faruwa bayana duk ina ganin ku wa nahu kwatankwacin wannan hadisin ya zo an anas daga sayyidina anas fi sayyaini a cikin ainihin ingantattun littafai guda biyu nan na bukhari da muslim wa an aisha kuma ya zo daga ainihin sayyida aisha radiyallahu anha misluhu kwatankwacin wannan hadisin ya zo daga sayyida aisha qalat tace wannan ziyadatun zadahu Allahu iyyaha fi hujjatihi wani ƙari ne wanda Allah ya ƙara masa a cikin hujjoji na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda za su tabbatar da annabci shi kage shi ma wani bangare ne na mu'jiza kenan a ce gashi kana kallon gabar din nan amma duk abin da yake faruwa a yamma duk kana gani ba tare da sai ka waiwaya ko ka juya ba wa fi babi riwayati a cikin wani sashen riwayoyi kuma cewa yayi inni la anzuru min wara'i kama an inni la anzuru man wara'i kama anzuru man bayne yadayya ni ina ganin wanda yake bayana kama anzuru kama yanda nake ganin man bayne yadayya wanda yake gabana ba bambanci da wanda yake baya da wanda yake gabana gaba ɗaya ina ganin su daidai wa bi ukura a cikin wani ruwaya kuma cewa yayi inni la ubsiru man kafaya kama ubsiru man bayne yadayya ni ina ganin min kafa ya samu ko man kafa ya min ne ko to in min ne zai dauka min kafa ya can ma min wara'i ko yawa min ma yana da kyau in ni la anzuru min wara'i ni ina gani ta bayana kama anzuru man bayne dai kama yanda nake ganin wanda yake gabana sannan wani ruwa ya zo cewa in ni la ubsiru min kafaya ni ina gani ta ƙiyana ta bayana ina gani kama kama ubsiru kama yadda yake ganin man bai ne dayya wanda yake gabana mutaya nan ko muka rasa akwai dan kadan ne
akwai dan kadan ne akwai dan zuwa fadar ko to wa haka wa bakir ko bakir bin muklad ya hakaito an aisha daga sai da aisha radiyallahu anha tace كان النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم يا كسانشي يرى في الظلمة كما يرى في الضوء kaji wani ƙari kuma ta ce manzon Allah yana gani a duhu kamar yadda yake gani a haske shi manzon Allah ya gani hasken saboda haka shi baya buƙatar haske ko duhun aka shiga sai ka ga yana gani a duhun kamar yadda yake gani a haske da haske da duhu ba bambanci a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajen gani anan wal akbaru akwai a gaba kaɗan akwai wakar haka ne
ya ce wal akbaru kasiratun sayyatu labarai dai suna da yawa kuma ingantattu fi ru'yatihi cikin ganin sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ganin al malaikata malaiku wa shayatina da shaytanu wannan labarai sun inganta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ganin malaiku kuma yana ganin ainihin shaytanu kaga duk wannan mu'jiza ne an ce dan adam haka duk lokacin da ya ga malaika a sifan shi kaga ba zai kara rayuwa ba saboda ainihin ainihin halittar da Allah ya marɗin ba zai iya ɗaukan ganin mala'ika ba to amma shi manzo Allah ya fi ƙarfin nan ya ga mala'iku a sifansu na mala'iku kuma ya yi istimrar akan haka ya tafi akan haka cewa ya gansu Allah ya mar ƙarfin ganin da zai iya ɗaukan ganin mala'ika zai iya ɗaukan ganin ainihin shaidan kuma duk a cikin sifansu ba tare da sun canza sifa sun koma sifan mutum ba ka ko mala'ika mutum ma zai ga mala'ika sai ya ga gashi nan mutum ne yazo sai an sifanta sifan mutum sai ya tafi ko manzo Allah ya ce ai jibrilu ne ya zo ya koya muku addinin kaza amma ai su ba sifan jibrilu suka gani ba sai ya shakkalu da sifa irin na mutum sannan za su iya daukar ganin shi amma shi manzo Allah ya zuwa labarai ingantattu cewa ya ga mala'iku kuma ya ga shedanu warufi an najashi anan zamu tai to warufi an najashi an ɗauko na jashi lahu ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hatta salla alai har yi masa sallan gawa lokacin da najashi ya rasu najashi yana nan Afirka yana Ethiopia manzo Allah yana Madina najashi yana rasuwa Allah ya sanar da manzo Allah kuma aka ɗauko najashin aka ajiye Maryamar sallah wani ruwaya kuma aka ce aka yaye hijabi yana ganin ga najashi ya mar sallah shi yasa ma za ka ji kamar a malikiya ma suna cewa yin salatul gaibu kususiya ne na manzon Allah saboda shi an yaye mar gagawan ya gani kai kuma da za ka yi salatul gaibin kai ma yaye mani yawwa duk da dai akwai mazahib kuma da suka tafi akan cewa salatul gaib sunna ne tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kuma ba samu wani hujja na cewa wannan kususiya ce ga ma'aiki ba wanne dai yana kan hujjarsa yawwa yace wa baitul maqdis kuma an yaye mar baitul maqdis ko kuma an dauko baitul maqdis an ajiye masa hina wa safauli quraishi yayin da yake sifanta quraishawa ka san manzo Allah da Isra'ila miraji ya dawo to washe gari shi manzo Allah duk abin da Allah ya ayyuha rasul balli ma unzila ilayka min rabbik ko saboda haka duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya umarni ya bayyana zai bayyana ya yi Isra'ila da Miraji ya dawo ya fito ne ya ce a yau akwai wani sabon abu ya ce kwarai akwai me ya faru to ya yi Isra'i Isra'i shi ne min al-masjid al-harami ila al-masjid al-aqsa ko Miraji kuma shi ne hawa sama to sai ya fara da farkon akwai wani sabo ya ce akwai me ya faru ya ce ai jiya na tafi ainihin Kudus Kudus eh jiya eh ya aka ya ce ake da daddaren muka je muka gama abin da za mu yi muka dawo yanzu in an tara jama'a za ka iya faɗa ce ta taro duk duniyar nan za ga musu shi kenan aka zo aka taro faɗa abin da kama da ya sake maimaitawa ya ce jiya na je masjidin aqsa to aka ruga aka je aka sai za bakar gane mu kai ne sarkin gaskata shi ya faɗa ba shi ya faɗa ba ya ce ya faɗa mana labarin sauran mu gaskata balle wannan shi ne aka taru aka ce me ya kamata ya aka ce ai wannan gurin ba bakon mutanen garin nan bane a taro wanda suka san kudus suka san masallacin suka san komai su mar tambayoyi inda gaskiya je ai zai amsa ka ji fa wanda ya je guri da daddare kuma shi ba ya ji tallan masallaci bane balle kamar tambaya ai abin da mutum ya sani ne za ka mar tambaya ko ya je karanta kawai aka taru aka ce ya zo ya yi bayanin masallacin in yana so a tabbatar da cewa ya ji shi kenan ya ce bismillah aka zo aka zauna sai na bakar shi ma ya je ya zo ya zauna duk aka zo aka zauna shi kenan masallacin ƙofofin shi nawa ne windina nawa ne me a kaza me a sai Allah ya ɗauko masallacin gashi duk abin da aka tambaya sai a jiyo sai ya ce kaza kaza kaza ne sai na bakar kuma yana cewa sadakata tunda shi ma ya taɓa zuwa ya gani duk abin da ya faɗan kuma ba a samu kuskure ko ɗaya ba to shi ne yake cewa an ɗauko mar ainihin masallacin baitul maqdis ina wasafa wuce quraishin yayin da yake sifanta wa quraishawa kaga duk abin da za ta yanzu ko jarabawa ce za a yi jarabawa sai aka baka amsar gashi a takarda kuma aka ce fitar kana gani kana rubuta me kuskura na abin da za ta baya gashi nan a rubuce to haka aka mar na'am kaga cikakken gatan ce na'am wal ka'batu yawwa sannan an ɗauko mar ɗakin ƙaba ina bana masjidahu yayin da yake gina masallaci shi kasan ita ƙaba dole ne mutum ya fuskance ta idan kana ganin ainul ƙaba ko ya ka kuskure ba ta baka da sallah in baka ganin ainul ƙaba saboda larura sai a ce ka fuskanci jihar ƙabar ba yanzu ai misali yanzu za mu yi sallah nan muke gani da za a yaye hijabi ne wa ƙabar tana can ko tana can inda muka kallon ba ainihin kabar bane to shi kuma manzo Allah saboda duk abin shi Allah ya gina mar akan yaqini ga a Madina tsakanin Madina da Makka ai min ne ɗaruruwa amma da aka zo ginin masallacin sai aka yaye jabi ga kabar aka ce gina daidai shi yasa duk masallacin da mutum ya kuskure za mu ce sallar shi ta yi inda Egypt ya ji amma masallacin Madina kam in ka kuskure wa alƙiblar ta baka da sallah saboda ita alƙiblar ta an gina ta akan yaqini ne ba akan Egypt ya ji ko kuma akan zallu ba an yaye kabar ga ta zahiri manzo Allah shi yasa ma in kana dakin kaba yawanci za ga yan Maiduguri suna zama gindayin dororo malamai suka ce setin wannan dororon shine setin masallacin Madina daidai wannan jiroron seti da za ka ɗauka za ka je faɗa da kai har an yi mirabin masallacin madina mizab a jikin ɗakin gawa ba akwai mizab ba an jiro wannan doron nan da ya jawo nan kasu yana kallon hanyar madina ne seti aka ce to wannan sanja yana zuwa daidai kan mirabin masallacin ainihin madina ne aha shi ne walƙaba tu hina fana masjidahu an ɗauka kubar ƙaba yayin da ya gina masallacin shi